إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a wannan rana ta juma'a goma cicif ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da bakwai watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a cikin wannan masallaci na tsohuwar kasuwa a wannan gari na girgir inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na alƙur'ani mai girma karatunmu na jiya mun tsaya a aya ta uku, wanda Allah ya mana bayani na alƙawali da ya ɗoka tsakanin shi da yahudawa na ruko da wannan attaura suka warware wannan alkawali Allah ya ce ahir maza ku riƙe wannan attaura da ƙarhi akan dolan dole suka amshi wannan attaura suka fara aiki da ita bayan gushewar azaba suka dawo kan ɓanna da suka saba Allah ce tar da wannan irin imani naku imanin da yake jan ku zuwa ga kafirci kafirce ma littafin Allah maɗaukakin sarki aran ma a yau za mu tashi aya ta 94 Allah ya ce mi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم نعم والله عليم بالظالمين Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ƙuli in kanat lakumud darul akhiratu ya kai annabi sallallahu Alaihi wasallam, ka gaya ma Yahudawa waɗanda suke cewa aljanna fata su ce gadansu ne su kaɗai waɗanda za su shige ta su ne. ba wasu bane in ji yahudawa sai Allah ya ce ya kai manzo Allah ga ya musu su waɗannan da suke tunanin su waliyan Allah ne wasu mutanen ba waliyai ne ba nadi daga wa daga kansu su suka nada kawunan su walitaka shi yasa waliyi ba dan adam da yake nada kanshi ba shi ke zaben kanshi ba duk duniyan nan inda ka yi imani da Allah waliyi ne kai don Allah ya kiraye da masu imani suwa auliya Allahi haka Allah ya ce duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi aiki da al'ur'ani yi aiki da sunnar manzan Allah sunan shi waliyin Allah maɗaukakin sarki sai dai walitakan tana shan bamban daga wannan zuwa wancan wani waliyin ƙasa-ƙasa ne kai dabar ma menene waliyin ana ta cewa waliyi waliyi menene ma'anar waliyi in an ce waliyi wanda Allah yake so yake son Allah shine ma'anar waliyi akwai musulmin da yake kiyayya da Allah babu akwai musulmin da yake kiyayya da manzon Allah babu in kai masoyin Allah ne masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin waɗanda suka yi imani da Allah gaba ɗaya maƙiyin waɗanda suka kafirce ma Allah sunanka waliyi to sai dai daraja daraja ce wa da darajar shi a wurin Allah ba ɗaya ba take da irin ta wane wane ya kere a wurin Allah don saboda yawan ayyukan shi da gaskanta Allah komin shi yana mai da su zuwa gani Allah maɗaukakin sarki kenan don haka wannan ita ake kira da walitaka amma walitaka ta bai wato gaba ɗaya don mai imani waliyi ne sai a dawo waliyi ta keɓancacciya wannan walitaka Allah shi ke naɗa bawan shi lokacin da wato bawa ya yi ƙwazo ya jajirce akan bautar Allah da tsantsan tauhidi daga nan ake samun wannan walitaka kenan yau ni da ƙungiyata kai da ɗariƙarka wancan shi ma da nashi ɓangare ba wani wanda zai naɗa wani waliyi ya ce a izala gumu shi ne waliyin izala wannan ba gaskiya ne ba walitakan shi in waliyi ne wato yana wurin Allah Allah shi ya sani in ya je Allah zai sakanta mushi ba wani ɗan adamkin da ya isa ya zo ya ƙulla ma wani walitaka sai dai ka ce walitaka ta bai guda ɗaya gaba ɗaya duk wanda ya imani da Allah wali ne to kaga anan sai Allah yake dagargaza aƙidar Yahudawa wanda suka naɗa kawunansu su ne waliyan Allah Allah ya ce in kuna tunanin ku waliyan Allah ne wasu ba waliyai ne ba ku ‘ya'yan Allah ne ku ne masoya Allah’ wanda Allah zai ma gata sai Allah ce fataman naul mauta ya kai maza Allah ka gaya musu su yi gurin mutuwa in sun isa in kuntum sadiqina ya ku yahudawa in kun kasance ku masu gaskiya ne in dai walitaka ku ta gaske ne to ku yi gurin ku mutu ma a yanzu wannan ayar da suwa ake magana yahudawan da suke rayuwa da manzon Allah da ke sun ɗauko ɗabi'un iyayensu da kakanninsu na bujirewa suka zo suka ma manzan Allah rashin ɗa'a da ƙin biyayya suka bujire ma alƙur'ani suka ce kai suwa aljanna fata su ce su ne waɗanda za a sa aljanna su ne ho masoya Allah su ne kaza kaza kaza suka yabi kansu to ai duk masoyin Allah yana so ya gamu dawa Allah maɗaukakin sarki ta wace hanya ce za ka gamu da Allah mutuwa kana mutuwa kai tsaye za ka ji zuwa ga Allah don haka Allah ya hukunta mai san Allah ya iske Allah shi ne kamar duniyar nan kana barin duniya ba inda za ka gangara face mi zuwa ga Allah za ka ga duk abin da ka aikata to yahudawa idan ku waliyan Allah ne ku ne 'ya'yan Allah ku ne shawahu da mai a wurin Allah to ku guraci mutuwa sai Allah ya sabkar ma da manzan Allah ayar da take ƙaryatar da wato Yahudawa da suke cewa su waliyan Allah ne Allah sai ce walan yatamannawhu abadan kaga su waɗannan Yahudawa har abada ba za su taɓa yin gurin su mutu ba wallahi in ka shirya ka yi imani cicip kana ganin kana sa ran aljanna za ka je baka tsoron mutuwa sabon banza Allah ya suka yi za a je yaƙi mutum ya dage don yana da wata aƙida yana kyautata zaton yana zuwa aljanna zai shiga zai kutsa cikin makiya dan me yasa sun yarda da Allah suna ganin tabbas in suka je zuwa ga Allah rahama ce da tausayi da gidan jin daɗi to sai Allah ya ce yahudawa kuma in kun isa ku yi haka Allah ce har abada ba za su taɓa burin su mutu ba don saboda sun san makaryata ne su sun yi ƙirƙiran ƙarya sun aikata kafirci sun yi saƙo masu tarin yawa saɓon da yake haramta musu shiga gidan aljanna ya kai su zuwa gidan jahannama sai Allah ya ce wallahu alimun bizzalimina Allah masani ne ga mutanen da suke ƙetare iyaka cikin bayin shi zai sakanta musu akan irin ɓanna da suke aikatawa ya kai musulmi ya kai mai imani ya kai wanda kake cikin al'ummar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa dukkanin ayyukanka Allah ya san su kyawawa ne Allah ya san su munana ne Allah ya san su ka sani cewa Allah zai sakanta ma da daidai irin aikin da kake aikatawa in kana khairan fa khairan in ya zamo alkhairi ne to alkhairi zaka girba wa in kana sharran in ya kasance sharri ne fala yalumanna illa nafsa kadda ka zargi kowa sai dai ka zargi kanka dan kai ne ka aikata wannan aiki aya ta gaba Allah ce mu
ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا na'am يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب na'am وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر Mm.
والله بصير بما يعملون Allah madaukakin sarki yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin min alladhina ashraku Allah ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan wala tajidanna bi ma'ana wala ta'lamanna wato zaka sani zaka fahimce su ka gane in an ce al-ilmu bi ma'anahu ma'rifatu shay ala haqiqatihi shine sanin abu akar yanda yake wanda shi ake kira da ilimi in ka san abu ba akan yanda yake ba sunan shi me jahilci amma ilimi me ma'rifatu shay'i ala haqiqatihi shine sanin abu akan yanda yake ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan yahudawa wato zaka san su ka san halayyarsu da ɗabi'arsu sani wanda yake na daidai wato ko suna masu matuƙar son rayuwar duniya sun yi kowa son duniyar nan ba sa ƙaunar mutuwa ba sa son maganganu akan mutuwa ya koyan uwa masu girma yana daga cikin alamun kiyama ta kusanto shine cewa a fasa yin wa'azi akan mutuwa malamai sarafkana akan me yin wa'azi game da mutuwa yana daga cikin alamun tashi alkiyama masana sarabkana game da bayanin tashi alkiyama in ta kusanto za a bambanta da waɗannan abubuwa me za a kama duniya za a kutsa cikinta in an ce ba ana nihin gaba ɗaya ba za a mance yin wa'azi akan mutuwa ba gaba ɗaya ba za a mance yin wa'azi akan tashi alkiyama a'a kahin ka ji irin wannan wa'azi ya yi kaɗan don saboda ita mutuwa ‘yar uwa ba tana karya mutum ba ne ba tana maida ka baya ne ba wa'azi akan mutuwa tana falkar da kai ne in kana barci ana falkar da kai ne in gyangyaɗi kake dawo ka daidaita in arabka na kake koma kan hanya shi ne fa amfanin mutuwa kasancewa kai Allah ya yi ka kana da zangon rayuwa a nan gaba guda biyu da ta masaura rayuwa ta duniya gashi yanzu muna yin ta mu akwai rayuwa guda biyu da ya mana saura rayuwar ta gaba rayuwar barzahu wato miye ma'anan barzahu rayuwar jira har Allah daɗe duniya wato rayuwa ta uku ita ce al'akhira ta ƙarshe ranar da ɗan adam baya da wani ta cewa baya da ta wani aiki a ranar da ba zuwa da kuɗi iyali ba sa aiki sanayya baya aiki jini baya aiki kabila ba ta aiki mulki ba zai aiki ba wato dangantaka ba wani abin da zai amfane ka sai ni wallahi sai aikinka abin da ka aikata shi kadai zai tsiratar da kai shi kadai zai sa ka samu wato gyadar dogo gama Allah madaukakin sarki su wa'annan yahudawa suna son rayuwar duniya wato hiye da kowa a duniyan nan wato Allah ya ce hiye da mushrikai larabawa so larabawa suna son duniya amma in rigima da wasu abubuwa ta kabre su rayuwa a wurinsu ba komi ne ba su mutunci a wurinsu ya yi rayuwa akan mutunci ga gara ka mutu shi yasa addini da ya zo ya mana wannan bayanin addini ya sabka akan al'amurra guda uku don ya kare ma ‘yanci wato guda biyar afuwan addini ya zo don ya kare ‘yanci guda nawa guda biyar kowannensu gimshigi ne a cikin rayuwar mutum na harko hafizuddini a kiyaye ma aƙidarka addininka zuciyarka ta zamo lahiyayya ce kalau ba ta da cakuɗe da wani bawa kana rataye da wani bawa kawai Allah kadai za ka bi addini ya zo don ya kare wannan yau in baka yi ba musulunci wallahi kai wani addini ka yi kristanci in baka yi ba kristanci ka yi yahudanci in baka yi yahudanci ba ka yi budanci in baka yi budanci ba wallahi ka bauta wa kanka ba yadda za a yi dan adam ya zauna ba bauta dan zuciyar dan adam Allah ya halicci asalin sinadarinta da cewa ita baiwa ce sai ta bauta to in ta ƙi lankwasuwa ga Allah za ta lankwasu gawa ga bayin Allah sai addini ya zo ya kawan ma da dattin lankwasuwa wurin bawa ɗan uwanka aljan ko mutum ko dabba ko wani abin da kai ne za ka sassaka shi sai addini ya zo ya kare ma wannan ka samu mutuncin kanka abu na biyu shine hifzul irdi musulunci ya zo don ya kiyaye mai mutuncinka ba a wasa da mutunci ba a zubar da mutunci ba a yarda wani ya ba kutse cikin mutuncinka don Allah ya darajanta ka ya karrama ka ya baka matsayi Allah ce walaƙar karramna bani adama ɗan adamcin da yana da mutunci din yadda ka gan shi sai wato musulunci ya zo ya kare ma wannan shi yasa aka haramta ba shan giya in ka sha mi zai zube mutunci zai zube shi za ka haramta ma sata dokan kayan wani kaskanci ne ka kasa nema da kanka za ka je ka yi sata shi za ka haramta ma shan kwaya shi za ka haramta ma ka ci naman wani shi za ka haramta ma ka yi gulman wani ka ɗauko magana wani ka kawo kimarwa za ta zube to laraba ba sa wasa akan kima ko musulunci ya zo ya tabbatar mana da kimarka kimarka ce duk wanda ya nemi ya kutsa cikin kimarka karka ba shi dama ka mushi katangan ƙarfe don dukkanmu min adama daga adam muke wa adama min turab adam kinna daga ƙasa yake wa zai wani girman kai akan wani la farqa baina arabiyyun wa ajami illa bi bi taqwa sai da tsoron Allah Allah ce mai inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yayi matsayi a wurin Allah wanda yafi tsoron Allah Allah ba ruwan shi da kai ba shi ne Abu Jahal ina ya tahi dan saboda bai tsaya ba yayi abin da ya kamata wuta ya tahi ba shi ne tan tagariya kyakkyawan jini gare shi na kabila to dan yau dan kana babun latani ko babarbare ko wata kabila ne za ka yi girman kai wanda zai hallaka ka Allah ya tsare mu wato ko haka yahudawa sun yi wato mushrikai larabawa san duniyar nan yanda suke santa wato za su iya rayuwa a cikin kaskance su da su mutu da mutuwa ta riske su da a ce musu ga mutuwa gara kowane irin walakancin rayuwa suke su rayu a haka gara kowane irin kaskanci da suke ciki ba yahudi gara ya rayu a haka a wurin shi da ya mutu me yasa yake tsoron mutuwa dan ya san bai kyauta ba ya san baya da imani ya san bai ba dokar Allah to wallahi haka a cikin al'umman nan duk wanda bai tsaya bai sallah ba san maganar mutuwa wanda bai kiyaye ba bai ma kan shi tanadin gobe ba Allah ba ya sa a mishi maganar lahira zai ce kai kullun kawai wa'azi akan mutuwa wa'azi akan lahira wa'azi akan kaza dan saboda bai shirya ba wallahi in ka shirya kai har akwai bayin Allah da suke kwadayi suke cewa ya Allah ka kai mu zuwa gare ka a rayuwar mu na yanzu mutanen yanzu akwai waɗanda suke cewa wallahi ya ubangiji mun kwadaitu da gamuwa zuwa gare ka dan Allah in ba ibada ba su shirya ba sai wannan maganar to yanzu dan uwa ni da mai karatu da kai da kake sauraro na a cikin masallaci ko a wajen masallaci a ce ma akramaka Allah to yaya ka shirya zaka je gaban Allah innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi wallahi sai mun gamu da Allah kankat ne a ce to ya yanzu ka haɗa kayanka kayan guga waye zai ce eh bismillah mu je ina yake daga hannun shi to kaga ai akwai matsala wallahi da an ma maganar mutuwa wallahi za ka rika tuna gabaki ɗayanka za ka yi ritaya za ka yi rabas ka kalli rayuwarka wani ka aikata an ce gata ta zo shi yasa da an zo mutuwa ake tsorata ka san ba wani labari kai ka san me kai kuma ka san wurwa zaka kuma ka san can ba sanayya ba coge a sa wata takarda daga ƙasa ba cin hanci ba wani dangantaka kawai daga kai yadda Allah ya halicce ka haka zaka tsaya ne za ka tsaya gaban shi sai aka ce to yau tahiya za ka yi wallahi gaba ɗaya za ka tuna gaba ɗayan ibadarka amma in aka ce ka tuna za ka kai kai an baka aiki amma lai rashin lahiya mai tsanani ta kama ka karka jin cewa wata yi za ka bakunci lahira ko misakiya zai wallahi ɗan'uwa kana tashi daga rashin lahiya wani cikakken imani zai zo mana gyara shi yasa jarabawa da Allah yayi Allah bai yi su banza ba rashin lafiya da bala'i da tashin hankali da abubuwan da za su riske ka in kana da imani kai tsaye za su maida ka zuwa ga Allah wani lokacin Allah zai dora ma rashin lafiya dan ka manta da Allah in ka ji ciwo sai ka yi kaga rashin lafiyan ta zamo mi alkhairi gare ka ka tuna cewa fa akwai Allah fa da fa kai ni kana dan samun yan canji lahiyan ka kalau ka ci ka sha ka ji dadi da wani kalubale yazo he ka tuna kai ashe akwai aiki a gaban mu sai Allah gama ka da wani jarababbe Allah kai ta tada hankalinka sai ka ji kana ya Allah ya Allah Allah ya jarrabe ka ne dan ka tuna shi can baya ka manta shi ba abinda fa Allah yayi a duniyar nan baya baya da alkhairi kai ne baka hango baka sani ba duk abin da kaga Allah ya tsindima ka Allah ya tsoma ka a cikin shi akwai wani alkhairin da kai baka gano shi ba wannan Allah ya buda ma ka gane wannan Allah bai buda ma ba za ka gane ba sai daga baya ka ce kai Allah ya taimake ni musamman a cikin harkar neman aure kaga wata ka makalkale kai ta bibiya kai ta ja kai ta shan wahala ka kwana dare baka yi barci ka ida kyautar ka kuma baka aure ta ba wallahi sai bayan shekaru ka samu nutsuwa sai ka ce kai wallahi alhamdulillah da ban aure ta ba a lokacin zaka gane wannan da ka aure ta wala ba zaka ji dadin rayuwa ba na'am eh shahida shahidun ko tabbas an samu ma wanda suka shaida wanda sai zama ma alkhairi sai ga cewa wallahi Allah ya taimake ka amma a can baya zuciyarka kaman mi kaman ta dare kaman ta fashe wallahi ba abinda Allah zai yi babu wani abu na alkhairi a ciki don haka wannan rayuwar ‘yan uwa bi ta tantunawa wala wuciya za ta yi ko mi karewa zai yi yadda kan kana zaune a nan wata rana haka za ka ji ka yadda kake jin kawo a duniya kake rayuwa wala haka za ka ji ka a kabari ba bambanci kaikin ne wanda ka sani kana buɗe idananka za ka ji cewa ba kowa a nan daga kai sai itace da ƙasa kana buɗe kunnanka wala za ka ji ‘yan uwanka ‘yan adam suna surutai daga samanka ana Allah ba wani rahama sun kama hanya za su yi maza Allah ce kana jin ƙar'uni alihim ƙaran takalmansu da suke komawa yanzu kai ne aka bari ina mai gamuwa da Allah waya shirya ina mai tahiya za mu ajiye mota a bakin hanyar nan ina wanda suka tashi tahiyya kiyama wanda suka tashi zuwa ga Allah yanzu aka bude tasha aka ce tasha zuwa kiyama a samu kamasho ko a samu direba kowa bai shirya ba wallahi kina anan za a gane akwai cikaswa Allah ai babbar tasha ta zuwa ina ta zuwa kiyama akwai masu tahiyya wallahi shekara za a yi wallahi ko fasinja ɗaya babu ko fasinja ɗaya babu dan saboda bayan Allah ba su shirya ba to yahudawa suna tsoron mutuwa dan ba su shirya ba dan haka yan uwa wallahi mu rika tunawa mu rika kokari mu aikata ba kanmu abinda koda mutuwa ta tunkaro muna sa rai ga wani abu da Allah zai mana rahama da shi tunda yanzu ka kalli sallah dan Allah tambaya ɗaya tak ta ishi na adam a cikin sallah ɗaya tak kara ta yi nesa kuma ɗan adam ya tambaye ka ɗan uwanka yanzu wannan sallar da kai ta sa ka aljanna ita wannan kadai ta kai ka gidan aljanna a kyale ka aji wace irin amsa za ka bada kuma faɗi gaskiya akwai aiki ko? akwai aiki to wannan shine ake bukata zakatan su dawo kai mu rika jin cewa mi wani aiki ne zaka yi ka gamsu manzo Allah ce kadda ɗayan ku ya yarda ya mutu face yana kyautata zaton gamuwa da Allah wallahi in ka mutu kana muna da zato gamuwanka da Allah akwai matsala kar ka yarda ka mutu baka tsammanin cewa ga wani abu da nayi ta yiwu Allah in ya kalle shi zai ji kaina wannan shi ne aikin wannan shi ne imanin duk karatun da ake yi a zonan ne yadda zuciyar za ta zabara Allah ya taimake mu wato ko sai Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر wannan ba yahudi zai rika guri cewa shi ya rayu shekara dubu don kai ya mutu Allah ya ce a sake shi ya samu shekara dubun yana rayuwa shi da ya mutu gare shekara dubu ko mun tsufa eh dan saboda ba shiri ya san abin da ya aikata wato ya kai wannan lokaci Allah ce ko ka kai shi ma dai ƙarshen ina za a je ƙarshen tuka tuka tuk ƙarshen iya shekarun da za ka yi dai sai ka yi mutuwan nan sai ta zo famulaƙihi gamuwan nan da Allah sai ka yi sai ka yi maza Allah ya ba da ƙisa cikin al'umman da suka wuce maza Allah ce ya kasance wani daga cikin al'umman baya ya tara ‘ya'yan shi ya ce ya ku ‘ya'yana ga wasiyata duk randa na mutu ku ɗaugawa na ku ƙona ta in ta ƙone ku tattaro tokana ku je tsakiyar teku ku busa ba ku zuba ba a busa ka kalli teku kalli iskar da take kadawa a cikin teku ya ce kawai su mushi wannan aiki ya mutu suka yi wannan aiki annabar rahama wanda wahayi ke zo mushi shine zai iya babu wannan labari sai Allah ya hada shi yace ya kai bawana Allah ya kishi sani dan mu a babu kissa ne a babu karatu a ciki da wa'azi sai Allah ya ce mushi ya kai bawana dan me yasa kai haka yace ya Allah wallahi tsoron gamuwa nake da kai ban sanya za a yi ba Allah ya ce bawa na naji kanka aljanna zan saka mu duba mu gani duk hanyar da shi yanzu wannan yadda zai bada wahala ba a same shi ba a wurin Allah ya yi ba komai ne ba a wurin Allah sai nan menene manuhar kissar samun tsoron Allah madaukakin sarki dan mai tsoron Allah zai gadan murshi da gyara in kana tsoron Allah kana tsoron gamuwa da Allah za ka kiyaye abin da ya ce in ka kiyaye kana haɗuwa da Allah ka ji tsoro Allah zai ce dakata kai tun a mutuwarka karatunmu da baya mun yi bayani ko da ka zo mutuwa Allah in ya turo mala'ikan shi bawa za ka tsorata za ka tsoraci abubuwa guda biyu ɗaya tsoro ɗaya bakin ciki tsoron mi gamuwa da Allah bakin cikin ne barin duniya da dukiya da ‘ya'ya da abin da za ka bari in aka baka bisharar cewa tsakaninka da ubangiji zai gyaru amma ba ma bayanin baya ba za a barka da ni shi yasa in dai ka samu rahama a wurin Allah to fa ba maganar ranka ya ɓaci ba maganar wani abu ya rika tada ma hankali na baya ko wani abu na gaba komi ya riga ya ƙare ‘yan uwa da Allah wannan kaɗai bai ishe mu ba mu nemi rahamar Allah Allah zai ce to ‘yan tsoron gamuwa ne bawa na za ka je za mu gamu da kai cikin alkhairi bayar ka Allah zai ce mu za mu tsaya ma a kai wasu bayan Allah sun rasu amma tarbiyyar da suka bar ‘ya'yansu tarbiyyar nan ba taɓa ce ba a gidan tarbiyyar za ta tahi a kai don Allah ya zamo mai waliyansu Allah ya zamo majibanta lamurransu kenan dai ƙarshe in shekara nawa ba yahudi zai yi gurinta don kai ya mutu ƙarshe sai ya mutu abinda yake tsoro na girban ayyukan shi sai ya je ya gansu sai ya same su Allah sai ya sakanta mushi da abinda ya cancanta na azaba. da haka ya kai musulmi wannan aya da aka karanta ana jan kunnanka ne cewa ga halin ba yahudi bai san mutuwa ba dan kowa bai san mutuwa dan yawan sabo da kafirci to kai in mai sabo ne ka sani cewa wallahi ka gyara di yanda ka gorace rayuwa in shekara nawa kai karshe karewa za ka yi kuma Allah nan dai sai ka gamu da shi sai ya sakanta ma in alkhairi ka aikata in sharri ka aikata aya ta gaba sai Allah ya ce mi قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله na'am فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه na'am وهدى وبشرى للمؤمنين na'am
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال na'am فإن الله عدو للكافرين Allah madaukakin sarki ke cewa qul man kana aduwwan li jibrila ayoyi guda biyu da suka gabata ko guda uku wanda aka mana bayanan yahudawa yadda suke ganin aljanna ta su ce Allah ce ƙarya suke Allah ya ce su gurace mutuwa inda gaske suke suka kasa sannan kuma za ga ba sa son mutuwa sai Allah ya ce to ku sani qul man kana aduwwan li jibrila yahudawa suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ki Allah wato in kai annabi ne da gaske muna da tambayoyi guda hudu kuma sai annabawa kadai suke ba da amsa dan saboda me yasa sun sa a taura kuma dan suna da annabawa da yawa a ciki a tauransu ta ba su labarin waɗannan tambayoyi guda hudu sun san in ba annabi kake ba tanda kai ba ba yahudi ne ba ba yadda za a yi ka iya samu wannan amsa amsar cikakken bayaninta sai Allah ya sabko da wahayi suka ce to muna da tambayoyi guda hudu suka ce tambaya ta harko wani abinci ne yaƙo ya hiso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allah maɗaukake sarki ya ɗora ma yaƙo cuta ya yi dogon rashin lahiya mafi daɗin abincin da ya hiso naman rago a cikin tambayar suka ce da wani abin sha ya hiso shine nonon raguni ya hiso na akwai mantuwa da ne maza Allah sai ya sharaɗi da su ya ce musu idan na ba ku amsa tunda kuna neman ku gane ni annabin Allah ne ko ba annabin Allah ba in na ba ku amsa za ku imani suka ce za mu ya ce za ku imani suka ce za mu sai ce ku kawo tambayoyinku insha Allah za amsa tambaya ta farko manzo Allah ya amsa suka ce wannan gaskiya ne tambaya ta biyu suka ce wato ya ake ake samun ɗa a cikin ciki yaya lamarin yake kaga wannan sai wahayi likitoci kwanan nan suka zo suka yi binciken su suka gane kaza kaza ko to wahayi an yi bayani tun zamanin manzo Allah manzo Allah yace suka ce ya bada nau'in kalar ruwan namiji da kalar ruwan mace da yaya halitta take manzo Allah ce ruwan namiji horin ruwa ne mai kabri ruwan mace yana tunkaran masara masara ko jajajaja baya da kabri manzo Allah sai ya ce musu waɗannan ruwaye guda biyu idan suka cakuɗa da junansu wanda ya rinjaya a ciki sai ba da aihuwa in ruwan mace ya rinjaya za a halici ne mace in ruwan namiji ya rinjaya za a halici ne namiji to dai ban sani ba akwai masu ɗan siyansu da masu aikin siyansu akwai ake cewa x ko da y ko ko kuma haka bane lissahin nasu wanne ne na mace x wanne ne na namiji eh ita x biyu gare ta eh shi x da y to Allahu akbar kaga wannan bincike ne na ina na baya-baya wani x wani y manzo Allah ya riga ya gafa bayani manzo Allah har lokacin da ake ɗauka a cikin ciki manzo Allah ya bayani kayan likitoci su yi bayani manzo Allah ya ce ni wato na farko alaƙatan na farko yana ciki yana mai gudan jini mudga ya zamo tsoka wato kwana arba'in ko arba'in kin farko jini arba'in kin biyu wato tsoka arba'in kin uku sai zamo abu samu sharai arba'in arba'in su uku nawa aka samu na'am Ɗari da ashirin wata uku ko hudu to almuhim dai da wasu abubuwa daga nan za a fara tahiya sai shari'ar musulunci ta yanke akwai yaro daga shidda an mace ta haihu daga shekara wannan wata shidda na na gida ne in ta shigo ta yi wata shidda ta aihi yaro a cikin wata shidda to ɗan aure ne na'am da ya yi ƙasa da wata shidda ba ɗan gidan ba ne
na'am
a hausa muna cewa mi bakwai ni ko eh haka ake cewa eh ana yara ana aihuwan yaro yaro bakwai ni ya yi da sauran rayuwar a yanzu zamani a kwalba haka ake ko in an ga ya dan kasa sai a sa shi cikin kwalba ya yi da sa amma a da akwai salonsu da suke yi na mi yadda za a tattali yaro ya daga to kaga duka wannan yana daga cikin mi likitanci da manzo Allah ya yi bayani akan shi wato ko kenan suka zo suka tambaya manzo Allah ya bada amsa tambaya ta uku wato ta ukun na manta ta sai ta hudu tambaya ta hudu suka ce to mun ji duka abin da ka hudu sai manzo Allah ya ce saura nawa suka ce saura daya imani wa za ku yi suka ce kwarai kwa in dai ka bada ta hudun nan imani ya tabbata suka ce wane ne ke kawo ma wahayi shine sai Allah ya ce mana qul man kana aduwwan li jibrila manzo Allah sai ya ce jibril shi ke kawo mana wahayi suka ce a daga nan kuma mun rabu da kai mu jibril makiyin mu ne kaga ta'addancin mi yahudawa alhali wa kawo at-taura shi jibril kin aikin jibril da Allah ya dora akan shi kawo wahayi su akwai mala'ikan da suka zaba zabin su ne su a wurinsu a shi ne nasu kuma ƙarya ne suke yi sai Allah ce ƙulman kana aduwan li jibrila Allah ce duk wanda ya ƙiyayya da mala'ika jibrila wanda ya taho da alƙur'ani su dabbakin cikinsu da keshinsu da hasadansu mi ya zo da fi- mafi girman littafi shi ne alƙur'ani yanzu sun ƙulla adawa da shi sun ƙulla adawa da manzan Allah sun kulla adawa da alkur'ani mai girma sai Allah ce duk wanda ya kiyayya da jibrila wanda ya taho da alkur'ani wato zuwa ga zuciyarka da izinin Allah wannan alkur'ani yana gaskatar da abin da yake cikin attaura wato shi alkur'anin nan shiriya ne sannan kuma albishir ne da waɗan- game da waɗanda suka gaskanta shi a nan duniya da gobe kiyama kenan don haka yawa masu girma ma'abuci addini yana da albishir a duniyan nan rayuwa mai daɗi rayuwa cikin imani rayuwa cikin kiyaye dokokin Allah gobe kiyama ya samu gidan aljanna don haka babu wani abin da za ka yi ɗan uwa wallahi karibaci rayuwarka ta duniya kamar karatun addini babu abin da za ka riƙe karibaci duniyarka karibaci lahirarka kama alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da za ka rike koma bayan wannan wallahi baka dawo bakan addinin Allah ka shiga matsala ka tabe za ka yi asarar rayuwa mutum nawa suka yi dogon karatun duniya malam mutum yayi ta karatun dokta har ya kai kololuwa yayi karatun jujulo ya kai har kololuwa yayi karatun shari'ar jirgi ya ta yi soji duk mutane da yawa sun yi wannan sai ƙarshen rayuwa suka gane cewa wallahi sun yi asara sai ƙarshe mutum zai gane ni da karatun addini yanzu halin shi ba haka yake ba da abin da zai ya wuce wannan to duka dai akwai akwai alkhairi ko da mutum ya je ƙarshe ya dawo ya gyara me ake so ya zamo ƙarshe ta yi kyau al'ibratu abin lura da shi ka gama da duniyan nan cikin addini ‘yan ka faro a farko ƙarshe lalace ka taɓi ba ka faro ba da farko tsakiya ka gyara ƙarshe lalace ƙami ka taɓi me ake bukata ƙarshe ya yi kyau mutum ya zo halin gargara yana cike da imani yana riƙe da addinin Allah maɗaukakin sarki shi yasa sahabban manzo Allah shekarunsu da suka yi da suka shiga musulunci irin su Khalid bin Walid ya ma musulunci banna daga ran da ya musulunta yace wallahi sai ya rama wannan bannan da yayi yayi nadama sai ya taimaki addinin musulunci abin da yayi na bayan nan sai ya mido shi mala haka yi ta yaki tsawon rayuwar shi aka ce da yazo mutuwa yana kan gado ya mutu shi kullum gurin shi ya mutu a hilin yaki jikin shi babu wurin da ba a soke shi ba Allah ne sa bai mutu ba yaki ne irin nada akwai kibiya akwai wuka akwai gasunan abubuwa a soke ka nan kai jiyan can ba inda ba a soke shi ba dan mayaki ne yayi gogormaya a cikin addinin musulunci Umar da ya shigo shi ma fansa ya bada haka suka yi ta yi suka ce shekarunmu sun tafi amma wannan da suka yi saura mi za a yi wallahi shi yasa ƴan uwa babu zancen shekaru na sun yawa a cikin musulunci babu zancen cewa bana iya karatu ba sahabban manza Allah sai da aka zano a cikin latijawa wanda suka fara musulunta cikin mata latijawa hadiza cikin latijawa maza abubakar haka aka yi ta gabaki ɗayansu ‘yan ƙananan ‘yan kaɗan ne kai har ya kai wanda aka fara aihuwa a musulunci sai da aka rige tarihin shi ɗan musulunci da aka aihuwa da ne don kowa da ya tashi mafi yawancinsu balagagu ne daga mai shekara talatin sai mai shekara arba'in sai mai shekara hamsin sai mai shekara sattin suka kawa tarihi a cikin addinin musulunci suka ba da gudunmawa yadda ta cancanta amma mu a yau muka waye gari ne da shekaran ka talatin shekara arba'in hamsin sai ka sallama a sai dai ku je ku yi wannan aikin yara ne addinin aikin kaza ne aikin kaza ne za ka yi magana aljanna fa ai ba wanda zai ce aljanna ta yara ce za a ce aljanna wanda ya cancanta su shiga ai masu shekaru ne tsahi ko to wallahi wannan shine ƴan uwa masu girma duk lokacin da Allah ya falkar da kai Allah yana mana wa'azi wallahi wani lokaci kana zaune Allah zai haska ma a rayuwarka yana haska ma karibaci wannan dama duk lokacin da Allah ya kawo dama wallahi kai kokari ka aikata shi dan wucewa zai ramadanan nan wannan ramadanan wallahi dama ne Allah ya kawo muke yin shi nawa sun yi tsammanin da su za a yi ba su yi shi ba da yawa ta yiwu muna cikin wato sunayen wanda za su karɓa kira bayan gama ramadan ramadan mai zuwa ta yi ne da nake zaune a nan ba ni ne ba ne wani ne zai fasara aya ta yi ku da kuke zaune za mu rasa wasu a nan shekara mai zuwa ba wanda ya san lokacin shi yaushe ne to haka in Allah ya kawo aikin addini wallahi dama ce ginin masallaci ne ya zo wucewa zai yi wani karatu ne za a yi wucewa zai yi wani taimako ne za a yi wucewa zai yi wani kaza ne na wucewa dai zai yi ka yi ƙoƙari ka ba da taka gudunmawa na kuɗinka hankalinka ƙarhinka lokacinka iliminka tunaninka abin da kake iya badawa sai abin ya zo da yi kuɗi kaɗai zan iya badawa shi ne a lokacin abin da nake da dama ban da dama in zo in tsaya bada ta yi wani shi ƙarfi shi ne da shi za a yi bai da wani abin da zai iya sa haka abin zai juya sai ga a wannan ɓangaren kakwashe rabanka a wancan ɓangaren kakwashe rabanka ‘yan uwa masu girma wannan majalisun da muke zaune wallahi sai ya mana shaida gobe kiyama wane da wane da wane sun zauna mala'ikai suna nan suna sauraron mu suna nan suna kallon mu sun san waye shigo su rubuta sun san waye huta su rubuta sun san waye kaza duka suna nan suna ajiwa za a zo ranar da za a saki bayani gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya dace mu wato ko kenan alkur'ani wato ya zamo shirya da bishara wato suka yi kiyayya da mala'ika jibril wato sai Allah ya ce musu wato alkur'ani shirya ce ga waɗanda suka yi imani da bishara a nan duniya da bishara a gobe kiyama Allah ce man kana aduwan lillahi an karanta ta ko yawwa Allah ce duk wanda ya kiyayya da Allah maɗaukakin sarki halin Yahudawa ko adawarsu gawa suke dokokin Allah duk abin da Allah ce su yi ba sa yi suna ƙiyayya dawa Allah maɗaukakin sarki wa mala'ikatihi suna kiyayya da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah nawa suka kashe ga manzan Allah suna ta kiyayya da shi wa jibrila wato ga sunan suna kiyayya da mala'ika jibril wa mikala wato ga mala'ikan da su suka zaba su yahudawa suka ce mi mikala shine nasu me mikala harshe ne na ibrananci yare ne na harshen annabi ibrahim shine yaren yahudawa in an ce mikala ana nihin abdullahi bawan allah a wata riwaya mika'ila duka sunan shi ne wato kenan idan an ce mikala ana nufin wa bawan Allah to suka ce su mika'ila shine nasu me yasa suka zabe shi mala'ikan da Allah ya dora nauyi shi zai kada ruwan sama shike zawwa da shi shike kula da ni safkar ruwan sama mala'ikan da Allah ya sa shike kula da arzikin bayi kenan su suka kalle shi wannan na rahama ne shine namu amma wancan mala'ika jibril mai kawo ayoyi yana tona asirinmu maƙiyinmu ne haka yahuda suka ce ba su yarda da shi ba sai allah ya ce to duk wanda ya ƙiyya da mala'ika jibril ya yi ƙiyya da wa da mika'il ba bambance imani tsakanin su biyu shi wannan aikin shi ya kawo wahayi shi wannan aikin shi allah turo shi da kula da ruwa da kula da arzikin bayi in kai ƙiyayya da mala'ika jibril to kayi ƙiyayya da wa da mika'ila eh haka abin yake kuma haka ta take a ɗabi'ar ɗan adam a ganewan mutum haka abin yake ya za a yi mutum yana ƙiyayya da ni kai kuma kana tare da shi in ce kai masoyina ne haka ne kuma haka ba ba yadda za a yi wani hankali ya karbi irin wannan haka duniyar take haka fahimtar da adam take ko wanda zai yi kiyayya da kai abokinka ko dan uwanka ya kaunace shi suka ce in ka ga mutum yana tare da makiyinka ya san makiyinka ne to ka sani duka biyu makiyanka ne haka ne haka ɗabi'ar rayuwa take to ya za a yi ka yi kiyayya da mala'ika jibril ka ce mika'ila naka ne in ka yi imani da jibril to yana lazamta ma imani da mika'ila in ka yi adawa da mika da, da jibril yana lazamta ma mi adawa da shi mika'ila don duka su bine ne guda ɗaya duka daga wurowa suke allah duka waya aiko su a aikin mi suke aikin allah maɗaukakin sarki sai allah ce fa'in allaha aduwun lil kafirin Allah maɗaukakin sarki wato ku yana ƙiyayya ga waɗanda suka yi wato suka tunkuɗe dokokin Allah maɗaukakin sarki suka ƙi yin imani da abin da Allah ya sabkar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba Allah ya ce ni
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نعم وما يكفر بها إلا الفاسقون hasbuk Allah ce wala kada anzalna ilaika ayatin bayyinat magana ta dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya kai annabi Muhammad hakika mun sabkar ma da ayoyi bayyanannu abinda yake cikin alqur'ani menene a hili ke bayyananne in dai zaka ji bayani zaka fahimta sai dai in kai ne ka karkace ma layi wato wadihat a hili suke me ake nihi da al'aya me ake ce ma al'aya in an ce al'ayatu alama abinda za ta nuna ma wani abu wato shine sai malam ya mana bayani anan yace tadullu ala annaka rasulullah Allah ya sabkar da alamomi waɗanda suke bayyanannu a hili masu nuni zuwa ga cewa kai manzon Allah ne duk ba yahudi wanda yake rayuwa da kai zai gani dan ya karanta at-taura duk wanda ya ji bayanin alkur'ani zai gane manzan Allah manzo ne abubuwan da yake faɗa alama ce ta cewa shi manzo ne dan sako ne daga ina Allah subhanahu wa ta'ala wato babu wanda zai yi inkari babu wanda zai tunkuɗe wannan face waɗanda suka bijire ma addinin Allah maɗaukake sarki shine Allah ya ce wa ma yakfuru biha nan abinda ake nihi da alkufur shine jayayya da ƙiyayya da tunkuɗe wannan dalili da wannan hujja babu wanda zai haka sewa sai wanda yake addinin Allah maɗaukakin sarki aya ta gaba Allah ya ce ni أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم na'am بل أكثرهم لا يؤمنون na'am ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم na'am نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم na'am
كأنهم لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ke cewa awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum tur da yahudawa duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki yayi wani alƙawali tare da su suna tunkuɗe wannan alƙawali suna warware shi da yawa daga cikinsu sannan kuma ka gansu a wasu lokatayya wato suna karban wannan alƙawali karba na inkari yarda na inkari Allah in yace kaza za su ce to wannan abin ba dan ya kahu a cikin zukatansu ba a'a sun karba ba dan sun yarda ba amma gaba za su wurgar kenan a yau in Allah ya bayani za su amsa amma gobe sai kaga sun yi wurgi wato ko da wannan alƙawali da suka yi tsakaninsu da ubangiji Allah ce bal aktharuhum la yu'minuna da yawa daga cikin su ba sa gaskantar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi Allah ce walamma ja'ahum rasulun min indillah a yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzo yazo da alqur'ani wanda yayi daidai da abin da ke cikin attaura da take hannunsu tarahuhu sai suka jeho wannan alƙur'anin mai girma alƙur'anin ya zo yana tabbatar da mi abin da ke cikin attaura amma da suka ga hakan maimakin su karɓa tun da littafinsa akwai sai suka yi wurgi da shi wato waje aluhu wato limamahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai suka jefa dokokin alqur'ani can bayan bayan su Allah ya ce haka lamarin Yahudawa yake ga su sun sani amma sai su yi aikin jahilai a hakika ina ga yawa masu girma anan ya kamata mu dakata wato ganin dare ya ja kuma duk mutane alamun gajiya ta bayyana abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukake sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ina roƙo Allah maɗaukakin sarki wannan ƙoƙari ‘yan uwa da kuke yi Allah ya sanya a cikin mizanin hasanatunku wannan jajircewa Allah ya karɓa Allah ya daɗa muku ikhlasi Allah ya ƙara muku jajircewa Allah ya ƙara muku dagewa da ni da ku gabaki ɗaya Allah karɓar mana wannan aiki Allah ya rahamce mu akan wannan abin da muke yi ya Allah kadda ka sa wannan aikin namu ya zamo ba karɓaɓɓe ba duk abin da zai tunkare shi wanda zai gurɓatar da shi ya Allah ka kawo mana da shi Allah madaukake sarki ka sanya mana alkhairi Allah ka sa mu ci ribar wannan wata waɗannan lokacin ya Allah ka sa mu ci ribar su ya Allah ka rahamce mu a cikin wannan wata na Ramadana ya Allah ka sanya mu daga cikin bayanka wanda za ka yarda da su har abada daga wannan lokaci har ya zuwa ƙarshen wannan duniya. Allah maɗaukakin sarki ya ji kan ma'aifanmu, Allah maɗaukakin sarki ya ji kan malamanmu da suka gabata, Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da fitintunan da suka yi ƙarhinmu, wanda babu su yi ƙarhinmu ba Allah raba mu da su, wannan ƙasa Allah ajiye ta lafiya, duk abin da yake na sharri Allah kawo mana da shi, mu ne talakawan, Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da abin da zai tada mana hankali da ma dukkanin musulmai gabaki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh